Babar assalamu alaikum muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafi na min hajjul muslim. Wadda kuma yau ne darasinmu na 21 muna karatu ya dangane da babi na tara da malam ya kawo akan imani da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma za mu tashi ne akan dalilai na naƙali ma'ana na ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suke tabbatar da cewa lalle manzan Allah sallallahu annabin Allah ne ya ce abu na farko shahadatuhu ta'ala lazim shi ne sharatuhu ta'ala wa sharatu malaikatihi lahu bil wahyi fi qawlihi ta'ala yace Allah da kansa ya ba da shaida kuma ya faɗa cewa mala'iku ma sun shaida cewa shi annabi Muhammad manzon Allah ne Allah ya masa wahayi sai Allah yake cewa lakinnallahu yashri ma anzala ilayhi lalle haƙiƙa Allah ya shaida dangane da abin da saukar a gare ka an dalahu bi ilmihi Allah saukar maka da wannan wahayi da ilminsa wal mala'ikatu yashhaduna sannan ko mala'ikun Allah ma sun shaida wa kafa billahi shahida na fata an gane yace ikbaruhu ta'ala an ummi salatihi sannan awwal dalili na biyu shine Allah ubangiji ya bada labari dangane da cewa shi manzon Allah lalle annabin Allah ne wa katmi nubuwatihi kuma da shi ne Allah ya cika annabtarsa wa wujubi da'atihi sannan Allah ya wajabta a yau manzon Allah da'a wa muhabbatihi sannan kuma a so shi wa kaunihi khatimin nabiyina khatiman nabiyina kuma shi manzon Allah kasance shi ne takamacin annaba na ƙarshe a cikin annabawa bayan shi babu wani annabi har tashin kiyama fi qaulihi dallat ujratuhu wannan abin da malam ya zayyano na cewa manzon Allah shi manzon Allah ne sannan kuma shi ne takamatin annabawa kuma Allah ya rubuta amar da'a a kaunace shi yace ya zo ne a inda Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum rasul bil haqqi min rabbikum lalle manzo ya ga muku daga ubangijinku bil haqqi da gaskiya fa aminu khairan lakum ku yi imani shi ne fi alkhairi a gare ku ya ce wa fi ɗaulihi haka nan kuma a cikin faɗin Allah yake cewa ya ahlal kitabi arija kuma rasuluna yubayyidu lakum ala fatatin min min ar-rusul da Allah yake magana dangane da Yahudawa da Nasara yace ya kuma zo wa littafi haƙiƙa ya zo muku manzon mu ya zo muku daga gare mu musu ummatin ji Allah kenan yubayyidu lakum yana muku bayani na abin da ya shafi addini da kuka sani a da da attawar da lindira da kuma ƙari a kansu shi na ƙur'ani da Allah ya bashi ya ce yaushe zama ku ala fatatin min rusul a lokacin da ake kamfar annaba babu annaba a tsakanin annabi isa da annabi muhammad shekaru ne masu yawa wanda wani ya zanto kusan a lokacin babu wani ilimin annabta in ba ɗan burkushin abin da ake samu na injila ko attaura ba to sai Allah turo manzon Allah din da kafa wa yahudawa hujja a yanke musu hazuri a gaban Allah yace dan haka ya muke to an taqulu ma ana min bashirin wala nadir dan kar ku je gaban Allah ku ce mu fa babu wani mai gargadi da yazo daga Allah babu wani mai bishara ma'ana babu wani annabi da Allah ya turo da ya mana bishara da ni'imar Allah kuma mana gargadi da azabar Allah to sai aka turo manzon Allah dan a yanke musu hujja da hanzari to da tunda an turo manzon Allah duk wanda bai bi shi ba shi to abin da yake kai na addini na kan at-taura ko lijila ba zai tafi gun Allah ba ina fata an gane yace faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa ya zo muku bashirun mai gargadi daga gurin Allah shine bashirun mai abin da albushiri mai bushara shi ne annabi ya ga musu in mutum ya bi Allah ga abin da Allah zai masa ga abin da Allah zai bashi wani riru kuma yana gargaɗi dangane da ƙin binsa ko ƙin bin dokokin Allah ga irin narkon bala'in da Allah zai musu kaga su ba yanke musu hujja wannan ma dalili akan cewa lalle annabi mu manzon Allah ne yace wa fi qaulihi haka nan kuma ya tabbata cewa a cikin farin Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad face rahama ga dukkan talibai zuwan annabi Muhammad rahama ta ga dukkan waɗansu halittu duk wani halitta da yake da rai a ban ƙasa turo manzon Allah rahama ne gare shi zaka samu ta kowane irin salo ko ta hanyoyi da dama ya kawo wa duk wani abu mai rai sassauci da kuma rahama da jin kai da tausayi bari ba mun zalla faɗa wani hadisi yana magana kan inna allaha kataba ihsana ala kulli shay'in ko yace Allah ya wajabta yin ihsani kyautatawa cikin komai ya ce wa iza zabahatum idan za ku yanka dabba fa ahsanu zibha ko ba ka zalla faɗa ba kaga dabbobi za a yanka amma sai Allah ya maka ya ya ya kamata ka yanka dabba dan ka samu su jin kai da tausayi shine ce ɗayan ku ya wasa wukarsa ka samu wuka mai kaifi wanda kai sawa ɗaya ka yanka da shi kenan kuma yace kada a yanka dabba a gaban dabba ɗan uwarta ta ɗauko raguna biyu za ka yanka su to idan kada ka zo ka ajiye su ka ɗaya da su ka kwantar ɗaya ka yanka ɗaya tana kallo karfe haka mazalla ya hana saboda jin kai da kuma tausayi na fata an gane mazalla ya karantar da cewa ya ba da labari an tausaya wa kare Allah ya ba da aljanna an muzanta wa kuliya an mata mugunta har ta mutu Allah ya sa wanda ya wannan abin a wuta dabbobi fa a ga ya kare haƙƙin dabbobi na ba ta gane yasa kada wani zama maka tuciya wai su ne masu kare haƙƙin kaza da kaza dukkan wani abu mai rai a duniya sai da aka yi bayani akan bashi dinka da rahama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka zubar da ruwa mai zafi a ƙasa domin akwai ƙwari da ba ka iya ganin su ruwan zafi an yi wanke wanke lokacin sanyi ko kaza ko kaza to kar ka fara a ƙasa ka farshe abin da ka zuba shi ya huce tukunna a zubar dan kana kona waɗannan halittun da suke tafiya saboda jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga shi ala ayi halin da ya rahama ne ga dukkan talibai sallallahu alaihi wasallam ko lami yace wa fi qawlihi ko haka nan kuma cikin fadar ga cewa wallazi ba ta ummi da rasulan shi Allah shine ya turo da wani annabi a cikin ummiyai ba na larabawa wanda ce ummi shi mutumin da ba da wani ilimi face abin da ya gada na yarensa da kuma al'adarsa sai ga ce ummi su larabawa a wancan lokaci saboda ba su kai ba su da hazara ba su da civilization ba su da ci gaba a tarihin duniya ba su ga saci kamar dai a yanzu ne an ga ba su ga afirka cikin kasar da suka gaba duniya ko sai a ce maka turawa ta ce yankin suka zara amma ba a saka afirka cikin ta ce mana mu ne third world wai masu masu tasowa yanzu kasashe masu tasowa na karshe a duniya to laraba a da babu su a tarihin duniya daga farisa yankin iraniyawa da fata da abin nan mutanen iran iraki iran sai kuma turai su kaɗai ake ji a duniya amma laraba babu labarin su zuwan manzon allah ne taslaba aka ɗaga ƙimar su saboda manzon allah ya kawo duniya abinda duk wa'ancan masu gaba su kawowa ba shi ke na san su a duniya kuma suka zama shugabanni suka zama abin da suka zama har yanzu kuma har illa masha Allah to shi Allah shi ne ya turo a cikin ummiyai rasulan da ce da wani manzo minhum daga cikin su ya talu alaihim ayatihi shi wannan manzon yana karanta musu ayoyin ubangiji shine qur'ani kenan wa yuzakkihim ya tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba ya karanta da su alkitab qur'ani littafin Allah wal hikima da kuma hikima haka waɗannan irin ayoyin su suke rabbi ga ɗan kalaka to ɗan tasiri ko haka ana Allah nuna maka alkitab daban alhikima daban ko ba haka bane shi manzo na karantar da su a larabawa da su duk duniya da duk mai san mai bin tsarin shari'a a kan shi alkitab qur'ani wal hikima da kuma alhikima da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu da fi dalalin mubin da can kafin zuwan manzon Allah su larabawa ta cille tsafta mabayyani mutum zai zo ya kama Esther da ya haifa a cikinsa sai ta kai matsayin ma budurwa ta girma ya mata wanka ya mata kwalliya ya tafi daji ya tona rami ya tura sai binne ta akwai bala'in da ya kai wani akwai fatar da ya fito a duniya yar da kake ta haifa haka suka rika rayuwa ko mutum ya zo kan dokoki da ba na Allah ba na manzon Allah ba ya ce ga wata dabba ita wannan dabbar haramun ne duk wata mace ta dabbar da kai maza zalla wannan kuma maza ne zalla su banda mata wannan mata ne kadai banda maza amma in ta yi mushe to za su iya ci duka maza da mata an yarka dabbanci ya tara kuyangi mata a gidansa sai su tafi tafsin gari zai su ɗo zina kamar kuɗi azanta dabbanci duka waɗanda suna alamarin jahiliya da manzon Allah zai sai haramta nuna musu ga abin da Allah ya faɗa ga abin da kuma ya hana suka zama cikin sefi da tsarki da jin daɗi to aga wannan kenan yace fi qawlihi haka nan kuma da fadin sa Allah da yake cewa tabaraka wa ta'ala Muhammadu rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne kaga wannan babu wani ko shakku a ciki yace wa fi qawlihi haka nan ma hujja akan annabtar manzon Allah inda Allah yake cewa tabarakallazi alherin Allah ya yawaita albarkutun Allah sun yawaita shi wa wannan yace Allah da ala abdul qur'an ko alladhi anzala al-qur'ana ala abdihi shi Allah wannan da ya so tsarwata bawansa al-qur'ani al-furqan ɗaya daga cikin sunan qur'ani akwai al-qur'an al-furqan an-nur al-huda da sauransu ko su sunan qur'ani ne li yakuna lil alamina nazira dan ya zanto mai gargadi annabi ga dukkan talibai Allah shi ya so karwa manzon Allah littafi da al-qur'ani dan ya zama mai gargaɗi da dukkan halittu da Allah ya yi a duniya. Ya ce wa fi ƙaunihi haka nan hujja ta gaba ta tabbata a maganar Allah da yake cewa mata na Muhammadun aba ahadin min rijali annabi Muhammad sallallahu alaihi bai zanto uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba ma'ana shi annabin Allah duk ɗayan da ya haifa maza sun rasu ne sun suna ƙanana ba su zama samari ba balantana zanto magidansa zaka babu wani namiji babban mutum da yake ɗane ga manzon Allah ya fi shi annabi Muhammad bai zanto mahaifin ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullahi sai dai shi annabin Allah ne wa khatimin nabiyina kuma shine cikamakin annabawa ina fata an gane a ga lokacin farkon musulunci ya mai da zaidu a matsayin ɗansa ya ce zaidu ya zama ɗansa inda ba ɗansa ba ne bawansa ne ‘yan tashi to sai Allah soke wannan hukuncin shi sa duk ɗayan da ya haifa da cikin sa suna ƙanana suka rika rasuwa yanin to mata kadai matan ne suka lokacin da aka musu aure suka fara haihuwa suka hayayyafa su ma kuma gaba ɗaya suka rasu in ban da Fatima radiyallahu anha ita kadai ya buri a yayansa ita ma ya rasu da wata shida ita ma ta rasu kaga shi ke na fata an gane yace wa fi qawlihi hatta nan kuma hujja ta gaba a cikin faɗin Allah yake cewa yake tarabati sa'atu tashin kiyama ya kusa wani shakkal kamar wata ya tsaye wurin shawa suka ce manzon Allah idan kai annabin Allah da gaske an ce a ranar irin daren sha hudu ga wata ne gashi kwari sariya suka duniya ya yi kwallo ɗaya suka ce wannan watan ka sa ya rabu biyu rabin ya tsaya a sama rabin ya zo ƙasa ya tabbatar kai annabin Allah da hemi sai musulunta Allah ya yi addu'a Allah kuma ya karɓa suna gani watan ya faɗo ya tsage ya zo gaban manzon Allah kuma ya koma ya haɗe amma saboda a lokacin imani bai shige su ba suka ce ai yanzu ne ma muka da kai mai sihiri kai mai tsafi ina labarin labarin su sotun na jimikin ya ce wa fi ƙaunihi haka nan a cikin faɗin Allah yake cewa inna haɗina kalkausar lalle musu Allah kuma ka baka alkausara ruwan alkausara tattun alkausara a ga Allah ne faɗa ya ba manzon Allah kuma ana ta karantawa har tashin kiyama yace wa fi qawlihi haka nan a cikin fadala da ke cewa wala sawfa yu'ika rabbuka fatarda to ta duha girin ko yace da sanna Allah ubangiji zai ta baka baiwa ya ta baka abubuwan alkhairi ne har sai ka yarda ka amince har sai ka ji ya kaman ka ce ya isa Allah za gode kaman ka ce haka za a ta baka a baka wannan a baka wannan a baka wannan duka Allah ke kwantar wa manzan Allah da hankalinsa ya kuma nuna wa duniya matsayin manzan Allah abun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kauli hakanan kuma da faɗin Allah da yake cewa asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda da Allah ya magana akan tara manzon Allah ya ce idan dare yayi ka rinka yin sulolin nafila kai a gurin manzon Allah sallar da wajibi ce sai yayi ya ce idan in kai wannan to asa ayyaba ataka rabbuka ya sannu ubangijinka zai tafi kan tashin kiyama akan me muqaman mahmuda a wani matsayi da duk duniya babu shi shine kai kadai ne zaka nemi ceton duk duniya kuma Allah ya musu wanda muka isharar satin da ya gabata ko haga manzon Allah dai tace kowa da kowa a halittun Allah tun daga kan annabi Adamu har na ƙarshen da za a fara a duniya idan aka tashi kiyama aka yi musu ƙaho kowa ya zo filin hisabi ya tsaya Allah zai burza halittu gaba ɗaya ba a ce kowa komai tsayuwa ce ya waita ga mutane aka ce a hadisi ingantacce rana ta dawo tsakanin kan ɗan adam da rana da wuce mil ɗaya ba wanda a yanzu tana mil biliyan kusan tara da wani abu ake faɗa tsakaninka da rana amma kada zaka jin zafi kada zaka jin kuna wanda shi kiyama ta za ta kamar mil ke tsakanin kai da ita kwakwalwa ta ta farfasa wani gumunsa ya haɗe shi iya zalibin mutum iya gumunsa ko babu inuwa ba ga ba baya iya kallon ka babu wata inuwa in ba al'arshin ubangiji ba ita kuma sai waɗanda Allah ya zaɓa suka yi wani aiki na musamman suna samu shiga inuwar al'arshi Allah saka mu a cikin sai kuma wanda yake da yawan yin sadaka a duniya shi kuma sai Allah ya mara lema ta shi kadai a samar wani girgiji tsakani da rana yanzu ana irin lokacin damuna za ga ga rana ta fito kuma ga ga jabal yana yawo a sama ta ga gashi ta nan gurin ya bada inuwa kan ga rana ba ka kai ba to sai Allah ma ga dumare naka da kanka iya yawan sadakar ka iya fadin ilo da Allah zai ma kuma ita inuwar da kusa da kai ba zai hata ba to shi bai sadaka ba shi ya rike kuɗin sa aga ba zai ji daɗin abin ba iya sadakar ka iya ni'imar da za ta samu na wannan inuwa to ana wannan yanayin bala'i ya kai bala'i tsayawa ta tsawaita sai bayi su tunani to wannan bala'in mu je mu roƙi ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah mana a je a roƙi Allah ya zo a yi hisabi mana saboda abu ya yawaita to duk wanda ka sani a cikin annabawa za a bi su annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa manyan annabawan da ake faɗe su kowa sai ya riga cewa nafsi nafsi nafsi ta ina ta kai na nake Allah ya wani fushin da bai taɓa yin sama a duniya ni ma in na kuɓuta a yau to yi masha Allah da ka ta kai na nake ta kai na nake ta kai na nake ku tafi zuwa ga wani annabi sai an zo gun annabi Isa shi ma ba da uzurinsa sai ta tushe na ba da shawara a je gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gurinsa sai mu ce ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayin duk cikin halittun Allah to wannan shine maqaman mahmud to haka wannan daraja ce da matsayi da duk duniya a halittunsa gaba ɗaya da Allah yayi shi kadai ya bawa kawai ba kowa ban da shi sallallahu alaihi wasallam idan yace wa qawlihi subhanahu ya ayyuhalladhina amanu aqiullaha wa aqiur rasula haka nan da faɗin Allah da yake cewa ya ku masu imani ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah da'a duk wanda yake so samu daraja a gun Allah to yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a haka dan talaka to dan tsini yace shi Qur'ani zai bi to kamar ya ce zai yi wa Allah da'a ne ba ruwan shi da manzon Allah ka ga shi da bala'i Allah ka tsare imanin eh yace wa qaulihi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul in kana aba'ukum ka ce wa duk mutanen duniyar nan ko ka gaya musu in yi zanto iyayenku wa abna'uku da ƴaƴanku wa ikhwanuku da ƴan uwanku wa azwajuku da matanku wa ashiratuku da danginku wa amwalu da dukiyoyin da iftarabtumuha kuka tanada kuka rinka kasuwanci kuka tara kuɗi ko wa tijaratun ka tsoro ha ko kuma kasuwancin business ɗinka da ba ka so ya rubuce shi ne ka damu da shi a duniya kullum ka fito gari ya waye ya za a yi investing business yaya za a bi hanya a riba ga wani harya in an bi wannan za ta ribar miliyan goma in aka bi wannan kuma miliyan ɗari in ka samu kamfanonika manya-manya da manyan masu kuɗi suna da mutane na musamman da suke warewa su ake su bincike da kuma nazari yaya za a yi a wata harka a riba kullum yana ake su suna da kuɗi na fitar hankali da an ba su labari sai su tura kuɗi sai a sa ko za a sai shaya ne ko za a yi menene kullum ga cikin rayuwarsu su shi ne a gabansu ba maganar Allah da manzansa ba maganar wani abun nan ko kuma ka samu a shi wani iyayensa kawai shi ya damu da su ba maganar Allah ba maganar manzon Allah wani kuma ƴaƴansa duk abin da samu a duniya ƴaƴansa ba akwai su ba ƴaƴansa ƴaƴansa ƴaƴansa kuma wani abin mamaki na ubangiji duk wanda muka da rasa kan haka ƴaƴa ƴaƴa ku zai kashe shi ƴaƴa ba na bakin cikin ƴaƴa ne ta kashe shi da yawa haka za ka duk rayuwarsa akan ƴaƴa ‘ya'yansa, ‘ya'yansa, ya kasa da komai ma a duniya shi da ‘ya'yansa, daga ƙarshe su ne sanadiyar mutuwarsa, saboda baƙin ciki da damuwa. Haga ya shiga uku, ya fifita ‘ya'yansa sama da Allah da manzo da addinin musulunci. Wani kuma fifita mahaifansa sama da Allah da manzo da addinin musulunci, wani kuma ya fifita ‘yan uwansa sama da Allah da manzansa da addinin musulunci, shi kuma wani a'a matan sai damu da shi. ya za a samu kuɗi hajja ba ce ce kullum madam madam madam madam suna da su ma duk abin da duniya ka samu madam mana kai mu zama gaya da komai madam ko ɗan shi ne ke san abu a gunsa sai ya zo gurin madam ko uban da ya haife shi ne ke san abu sai tambaye madam a ga an shiga bala'i bare kuma a yi maganar Allah da manzansa Allah ka tsare imanin wala sai ka gaya mutanen duniya in ya zanto iyayenku kuka fi so sama da Allah da manzo ko kuma ya zanto ƴaƴanku kuka fi so sama da Allah da manzansa ko ƴan uwanku ko matanku ko kuma danginku ko kuma dukiyarku shi kuma da kuɗi kawai da gaban sa ba ruwan da wani ɗa uwa uba dangi a shi kawai kuɗi duk wata harka da za a samu kuɗi a duniya zai iya yi har yanzu an gan suna ta fitowa ko ga sun ga mutum musulmi dan musulmi a zahiri amma ya faɗi wani abin da kai ka san kawai dan arnanci ne kai tsaye ai ku ake biyan su ai din su rusa musulunci su rusa kuma tarbiyyar al'umma kuma suna ce gashi ne yanzu yanzu ko wannan ɗan filafilan da suke ta filafilan nan ai ka san ba harkar masu ba abin nan bace kuɗi suke nema din su rusa addini ko sun kira sallah suna ce sai dai wanda Allah ya tsarkar da shi kullum zaka ji labari zai wahala ai sati baka ji labari a Kano an kashe wata mata ta kashe mijinta ko ya kashe kishiyarta ba a nan sai gani wani abu a drama ko ba ka ci kuma musu ba zai wahala ka mutsari dokin sati baka gani ba zai wahala su sun yi abin a matsayin drama su kuma sun implement zama da shi da gaske da ba su koyar ba da ba za a yi ba to na ba shi da target din akwai kungiyoyin duniya da yawa da su ba ku kuɗaɗe don su rusa addinin ku ta hanyoyi daban-daban kuma sun ci nasara yanzu na gama da wata fito kwanan wata wata yar fim take magana kan aure da matsayin su wai wani a wai tace bauta ce ko ba kun ga kuna ganin kun ganta ba ai daga jika san cewa ba tana a cikin hankalin ta bane ai ai ta riga ta samu matsala ne amma tana ta faɗa kuma wannan abu ta faɗa masu yaki suna ragi kaga san ko akwai masu ra'ayin ta cikin mata suna nan ta burge su sun ji daɗi su ba su aure ba ko suna nan ba ma ba su ba suna a ginsin mai auren ba ko yanzu ko waɗanda ake kasance ana ta zuwa ana ba mata NGOs din nan a tara su wata kungiya mai kaza a ce mata ga lambar wayar mu in kuka yi musu da mijinki ki kira mu ba sa ta faɗa ba ana ba ki kwai haka ce wata mayya wai a ba ta kwai kwai wai za a ba ta kwai kiran ɗaya da wani madara da wani shirme kawai ko kuma duk wata za a ba ta kuɗi dubu hamsin kuma har yanzu ba ta kuɗi a cikin kuma ga shi auren su ya mutu sun koma kasuwar tallan kayan miya kaga bala ya ce musu ai ita fa ya mace da Allah tsara tarki kimar da mata fa shine tun da ke a duniya ba ta iya cikakken rayuwa ta karkashin namiji duk kuɗin ta kuma duk mulkin ta ba ta samun nutsuwa ta ta zama normal cikakkiyar mace ta tana karkashin kulawar ɗa namiji yasa za a ta a turan ɗan iskan turan ma da suke wani nollywood ɗin nasu za ka samu ba sai auren ba amma dole ta da wani zimbikin kyacho garjeji a matsayin boyfriend ɗinta don ya ba ta kariya daga ƴan dabar ƙasarsu ka samu wani babban ɗan iska takaccen mai ƙarfi mai fiye bala'i da bindigarsa da waye don yana ba ta kariya daga homeboys ɗinsu da ƴan iskar anguwarsu an san budurwarsu ba fa wani suka yi ba kuma take bin shi kuma kafin a je shekara talatin arba'in ta yi riga ta expire yanzu ta daina waɗannan ayyukan ko tana fitowa a matsayin ta ce budurwa ta fara tafiya ta a matsayin uwa har ga ta ƙare mata a ga gore ya ƙare saura algarara ke daga nan kowa ya gari ma an yi watsi da ita ta ta nemi saka ta fi ba ya saka ta ba shi kenan ta shiga bala'i amma wannan auren da Allah ya kawo hatta wanda ba musulmi ba suna jin suna alfahari da shi ba wanda zai da fikirjin sa ya fito ya ce shi ba shi da uba ya tuka kin dan iska kowa yana alfahari da babansa to kuma ta ke samun baba in ba aure aka yi ba ai ba ba ba ba ne ai ba ba ba ne abokin gaba ne ai amma dole kowa ya ce babansa wani ne har ta ne faɗan ma me sunan babanta dole akwai sunan babanta to da uwarta ba ta aure ba ba to kaga duka wannan koya musu ake a hankali ana tura musu kuɗaɗe a yaɗa musu manufofi kuma su rinka implementin da ke ba su dogon tunani ba san addini suna rusa addinin su suna kuma rusa da al'ummar su to amma shi addini Allah ya alƙawarin zai kare shi ka gama iskancin da zaka yi a duniya ka yi badalar ka wani ɗanar zai fara ma sha'awar musulunci saboda na Allah ne kuma ƙarshen lamarin mutum dolensa in dai yana musulunci da fita ba in yi zo shiga bala'i musulunci ke dawa don Allah a tabbake shi a masa addu'a musulunci ya margata ya zo gurin limamai ku ne mutanen Allah ba haifar da fasara magana falon amana addu'a falon mana addu'a su ba musulmi ba ne ka roƙi Allah mana kai kalas in ya mutu fa me ƙarshen lamarinsa a ce za a mar wanka za a mar sallah za a binne shi tsarin waye wannan musulunci ne da ya kawo to amma saboda jin daɗin duniya ana kan cenuwa zai mutu daga cin mutuncin addininsa ba tare da ya sani ba Allah ka tsare imanin to suna nan da yawa kungiyoyi iri-iri ta hanyoyi daban-daban wani ta ho daren wani kuma ku indirect dan a rusa musulunci ka duba yanzu yana abin da ke faruwa cikin society maza da mata samari ka ga yanzu har wani ado in ka ga dan ataba guda goma yanzu ka sa ido daga yanzu na baka asamin za ka ga takwas ɗinsu daga jiran da suke yawo takwas ɗinsu daga jiran wando kuma da wata fesin kaf ɗinsu haka da wani amulis hama saka tana ɗoyi don ba kewa ba ku ce wani ba haka bayan wannan haka ya mai da kansu shi mahaukaci ne bai san me yake ba bai da wata manufa ma a rayuwa kuma dina ka tafin zaka ne ka ga yaro garjeje sauya cin sabiyar yana yawo da wai wai tirifata wai shi gani yake kamar ya waye da ya burge ai asalin manufar shi ne zai ce maka ai zai yi sallah ya to zai sallah amma ɗabi'ar suwaye ta an rata yayi ko musulunci ne kawo ka taɓa da limamin ku daga da adawa su rikuta wani masallaci sai dan a jami'a ne dama can guri daga hadin sai hankali amma masallaci irin wannan kaga liman da su rikuta da kuma amurka riga ta bisa ba zai yi ba saboda ba mutunci ba ne shi ko musulunci abin da ya faɗa duk abin da a garinku a societin ku kare mutunci ne to wajibi ne ka yi shi in bai saba wa Allah kuna ganewa hatta diresin da zaka sa kaya wanne ne mutunci a gurinku wanda ba bai saba addini ba to wajibi ne ka yi shi wanda kuma kaskanci ne asara ne zubda mutunci ne ko da ya halatta a yi shi to ko a society kusan da ba a yi haram ne ka yi shi na sha ba ku misali ko yanzu ka ɗauro zani ka tawo masallaci ya za a yi da kai kuma kai ne liman ka ga haka ga yan agajin sama da kai kawai ta liman an samu matsala ta samu ɗakin na karewa tusa ka kulle a ce wannan shi an gama sallah lemai gazo da bidi'a kuma ka mai amma kai da kasar laraba mana su normal ne zani dai ne mutunci na gurin su da mu ba anan ba a gaba da zani ya zama mai dan daudu shi ne wata magana nan wai wai me hukuncin yin kitso a gun namiji na ce a najeriya ce ce haram kuma yake nan ba wa yake kitso a najeriya mata ko maza to manzala kuma ya ce Allah ya tsine wanda yake yin kiffa da ado irin da mata kuma yake nan ba in a wasu kasashe su mutunci ne yin kiso a go namiji to a Najeriya da in kai arewta da mai sunanka dan Daudu to ba ka ka shiga bala'i to haka mutum shiga tafiya akwai abin da dole sai an kalli al'adar ku da ɗabi'ar ku in abin bai saba wa Allah da manzo ba mutane suke idan nuna mutunci da kare mutuncinsu to na abin wajibi da kai ma ka yi don ka tsare mutuncinka ko ba so ka yi abin da zai zama ka zubewar mutunci Allah ta mu dace to ya je Allah ta gaya musu idan dukiya ce ta ce gabanka shi wani duk abin da ya samu kuɗi in ya samu kuɗi zai za ka zana hirar wannan yan fimfin ya ta maka shi ko inda ya zo bakin kamara aka ce action wai mantawa ke da komai in baka ce komai ka manta da Allah ka manta da annabi ka manta da addinin musulunci ka manta da mutunci da zuri'arka da kaza za ka musu amawayen su kuma suna faɗa wala da taimaka shi daga an ci action ya manta kawai zai yi komai kenan a ga wannan ai ƙarshen lalacewa kenan me yasa wai so yake samu kuɗi ko ba zai huce abin da aka rubuta wannan adara masa ba duk zafin neman kuɗinka a duniya ba za ka wuce asalin rubutun da Allah ya ma na arzikin da za ka mallaka duniya ba. Ya sa mai intanet yake cewa ba ka kasa isa rabanka, ba ka ƙetare arzikinka, inda sauran rayuwarka, kasa tuta da shinka ba ka waye gari da lafiya ba. Shinkalo? Duk tsayarka dai ba za ka wuce abin da ka rubuta maka ba. Dole riga samu biliyan, triliyon a kuɗi na haram. Da ya yi haƙuri, ya bi due process zai samu da shan figo kuma a halal. domin Allah riga ya rubuta masa tunda ai wani yana bin irin hanyar tahi a haram kuma ga samun kuɗi ba haka bane to to ce a gaya musu idan wannan ne kuka fifita shi ko kuma kasuwancin da kuke tsoron kaje kari zaka shi ba zai iya barin kasuwarsa ba akan bin Allah akan bin addini akan kaza kana shi a shi kun kasuwanci shi dai business shi dai business shi dai business ke sabaro shi da Allah baro da manzon Allah yaya za a yi investing a samu kuɗi a samu riba to su ake yawan kawo su waɗannan iskancin nan a ce ga wata harka a waya ake yin ta za ka sa biliyan naira dubu kaza ka samu kaza ba ka ake mutane ba aka riƙe rudar su na ji kwanan abin duk yana ba ai kwanan ne yanzu an daina ko duk an zuwa su ko yasa ba a faɗa ko an rufe su ko Allah ƙara eh haka yake masa ai in haka ake samun kuɗi don me za a zo a yi noma a yi kasuwanci a kamfani in dai haka ne neman kuɗi shi baturen ba fi san kuɗi ba duniya me yasa ba zai kirkira mutum asali amma saboda kwaɗayi da zulama da gaggawa ya haka mutane hasan sai da kadarorin su bayan sai waɗannan gaskanci an waka yanzu an rufe kowa kan shi duk kamar ɗauke ruwan sama Allah ka shirya da al'ummar Allah ka harab hana musu cin haram ya Allah yace wa masakin tardaunaha ko kuma gidajenku da kuke jin daɗin zama a ciki ta san shi wani a duniya abin da yake ransa a duniya shine gida shi ne gida har zai ce maka gida kafin mota gida ka komai kawai gida gida ba wai nufin kawai in fara mallakar gida kafin da sai mota ba in haka ne haka nan ba laifi bane a abin da yake ba maka fifita gidansa akan komai zaka duk abin da samu a duniya gidansa yake kashewa ya gyara nan duk bayan wata uku ya kalli nan ya dan kode a goge wani kullun sai kai gidansa ba kullun fa sai ya kai gidansa ina ne dan ku goge a kira ne aiki a goge a sasanci ina ne bangare anna ne kullun rayuwar sa kenan duk abin da yake samu guda 100 to bakwai a guda 70 a gidansa yake kashewa shi bawan gida da kyalkyalin gida kawai kuma malam da yake ma yake cewa والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير خاب مسكنها وإن بناها بشر خاب ما فيها وفي أموالنا لذول يصل دمقها ودورنا بخير الدهر نبنيها شنو كان الدنيا tana ta hankolo duniya kuɗi wane ne business wane ne amma ranka tabbatar ma da dole dole dole sai an bar duniya dole babu ko shakka ba mai shakkun za a bar duniya ko akwai domin kuna tafiya da abokin ka zaka ji an ce ya mutu me yasa ya mutu kai kwanan shi ya kare kuma dole ya tafi ya tafi cikin ba ma ƙara ganin shi ba to a gaya maka shi fa dan adam in ya mutu ba gunda zai je zauna sai wani irin gidan da shi ne gina kansa kafin ya mutu shi ne kabari ke shi kabari ba komai ba ne in ban da ƙasa da aka tattauna rami aka bar shi ba shi da wani alheri a ciki ba shi da sharri a ciki duk abin da mutum ya samu kabari shi ne saka in ya samu daɗi to shi ya bi Allah sai ya saka masa daɗi in ya samu bala'i shi ya saba wa Allah sai saka masa ukubarsa amma na kabari kan ƙasa ce na fata an gane shi yasa mutum ya mutu a inugu ko ya mutu a ina ne duk ɗaya ne kawai da me akan me ya mutu shine babban abu akan me ya mutu ya mutu da imani to ko a cikin birnin sunan fadar kiristocin nan ya mutu ta duniya to zai tahi da imaninsa tasirin binne shi abun da ba na musulmi ba da tasiri kawai akan me ya mutu shine abun da Allah zai masa hukunci kuma da shi zai samu ni'ima a kabarinsa ko kuma kabarinsa to haka shi wani kawai gidansa da haka ba zai iya zuwa masallaci ba ba zai iya yanzu wani in yi masallacin nan sai ya ta ƙare gurin kallo ina ne ta faɗi sun yi ƙura ina kalla yana tsattsaga rigarsa kuma shi ba zai iya biyan samari kuɗin sa yara masallaci ba ba zai iya cewa to a ɗauko kafin a cire a kai wanki ba ba zai iya ba amma kuma yana jin wani akwai da ci a gurin yana tsatsage hannu kamar haka dangalewa haka Allah ya zo sai ki sa dan dangale hannu duk datti wani waye waye haka ne ƙarshen ka ne ƙasa ce fa duk arzikinka a duniya in ka mutu inda kai musulmi ne Allah wani za a so na ka da shi littafani wanda a yanzu ka ta gahi nan wani kuta kalmar da ya goge da littafani ba a kalminsa amma da za a naɗe ka kawai a danna ka ƙasa shikenan an gama kuma an wuce wallahi abin da ya tara maka hankali masoyanka da suka sa ka kabarin suka tura ƙasa kuma su wanke hannu a cikin bokitin ruwa in sai gama wankewa ko sai a fara a kanka kaga wannan shine karshen aya akan kai ba kowa bane da kake rayi ba zai iya zuwa kusa da kai ma ya wanke hannunsa ba saboda kimar ka a gunshi amma yanzu ya binne ka a ƙasa kuma ya wanke hannunsa ba shi ɗaya ba su biyar su goma ba ga ke ba ko a ɗauki duka da tin sai a fara ba kuma sai limin ai fatiya ko to ai fatiya Allah ba shi iko su tambayoyi amma dai wallahi an gama to ka shirya wannan yinin wallahi gidanka da kake tinkaho da shi ta iya yiwa ma kamar tsarin da ɗayanka goma ne ashirin ba za su iya malaka gidan sauran su gaba ɗaya ciki ba ko ba mutum ɗaya da zai iya siya a cikin su dole ne a sai da shi sai ɗaya koma abujan amare ɗaya koma ina ne can ƙarshen daɗin wane ne ɗaya koma haka kan rabu su watsu in za su tsaye zai aure ma a yaran sai da za ta ɗaura ɗaura ba ka ke ba to mutum kada ya bawa dai wani abu priority in ba addinin musulunci sa dan shine gasanka kuma sai kaga Allah maka albarka inda shi ka damu Allah ba mu ikon yi yato a gaya musu idan kuna jin daɗin zama a gida ne kadai ba za ku iya fita ku kare addinin Allah ba kun jihadi ba ko yace ya habba ilaikum to zuga musu yawa gare ku da uban minallahi wa rasulihi kun fi son waɗannan awala ka zayyana su akan Allah da manzonsa wa jihadin fi sabilihi kun kusan su akan ku yi jihadi gurin daga addinin Allah to ku tarabbus ku je ku zauna ko kaga wannan ai tsawa ce ko kamar yaro da yana abu kai ba na haka ba to ka je kai kuma dai ka bashi tahdid ne ai amru tahdid kenan dan kun ne kai ma'ana yayi zai ga abin da za a masa to ku tarabbus ku je ku zauna hatta yati Allahu bi amrihi har Allah ka al'amarinsa al'amarin Allah ba ya fi komai sauƙin zuwa yi ko ya kwace dukiyar ya kwace matsayin ko ya kashe ka ko ya kashe wanda fashe kaunar ba ba shi garin ba ta tsallafa ranka kan kaunar wani ba Allah da manzo ba sai Allah sa shi wannan wani kuma ya kika yana gaba da kai yana gallaza ma sai jini hawan jini ya kama ka sai koda ta kama ka da ka mutu a banza shi ke haka ne karshen abin amma idan ka fifita san Allah da manzansa kuma kake kaunar kowa gwargwadon yadda shi ne ke san Allah to ka zauna lafiya in ya so Allah da manzansa to kuma tare da shi in ya ki Allah kuma ka zaka wada da shi ko da wani wannan shine musulunci ka ji a zuciyarka duk wanda yake bin Allah ko ɗanka ne ko matarka ko waye ɗinka ne ko tare da shi ran da ya bar Allah kai bar wa'azi yaki ka ji cewa ko za ka iya mantawa da shi to ka zauna lafiya amma wasu da yawa sun kullafa kansu akan waɗansu abubuwa da ba Allah ba to amma dai dama malamai suka ce duk wanda yake jin tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah man akafa Allah akafa kullu shay in dai kina jin tsoron Allah da gaske to shi kuma Allah zai sa kowanne abu a duniya ya jin tsoron ka ba za a ma hawan kawara ba ba za a yi cin mutuncin ka ba kowa zai da risala maka saboda me kai kana kaunar Allah da gaske idan ko baka baka jin tsoron Allah to sai kuma komai ma baka tsoro a duniya kawai fa sai ka waya gari abu kadai za ka bakin ciki da haushi har jinin ka je ya hau har ka je ka halaka Allah ka tsare imanin yace a wata aya kuma Allah yake cewa fi qaulihi go haka nan a cikin wani fadin Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ku ne mafifitan alkhairi mafiya alkhairin al'ummar da Allah tsoro a duniya gaba daya mu al'ummar manzon Allah mafi kowace al'umma daraja da matsayi a gun Allah sai Allah ya faɗa a gaban wannan ci gaban ayat cewa menene zama samun darajar shi na farko mu al'ummar manzon Allah ne na biyu kuma yin da'awa da ake yi al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar aga aikin mutanen manzon Allah ga manzon ya bar duniya sama da shekara 1400 amma kullum ana da'awa irin yadda manzon ya a duniya ba a kasa abuwa da larabci da to duk yaran duniya ba da ba a yin da'awa da abu Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afa aka fi qaulihi da fadin Allah yake cewa wa kadhalika kuma haka nan da Allahu muka sanya ku ummatan wasata ku zanto al'umma wasa matsakaita a cikin kowanne abu ko kuma mafiya alkhairi a cikin kowanne irin tafiya al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam na fata an gane to na miki duka kun shada Allah dan ku zanto masu bada shaida akan mutane Allah da ya kawo mu ya turo manzon Allah ya ba mu labarin annabawan da aka tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzon Allah sauran tashin kiyama idan annabin su ya musu bayani a gaban Allah ta ka ce a a waye shaidan sa sai kirawo al'ummar manzon Allah sai su ba da shaida eh manzon Allah ta Qur'ani kaza kaza kaza kaza kaza mu kuma manzan Allah zama da shaida a gun Allah cewa mun bi manzan Allah aga lafiya kalauke Allah samu dace yace ko su alaikum shahida yace wa fi qawlihi la ilaha illa huwa haka nan dai da fadin Allah da yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce wa su yahudawa da duk wani mai rayawa a rage cewa da san Allah ko su suka ce wa musulmai aina halu abna'ullahi wa ihibba'u da yahudu da nasara suke musulmi sahabbai gori suka ce ai mu Allah ya kusan mu mu kaman kaza din Allah ne ba sai to a ba su amsa a gaya musu ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har kuna son Allah da gaske to ku bi ni alamar kana son Allah shine ka bi manzon Allah a komanka kana bin manzon Allah ne a komanka fa muna ƙara nanatawa kullum a komanka ka bi manzon Allah ba kaɗai sai a ce masallaci ba a komanka abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka ibi bikum Allah sai Allah ya so ku wa ya gafara lakum zunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku in kana son Allah ya ma gafara ya dukanka ya saka aljanna to koyo manzan Allah da'a biyayya dari bisa dari duk abin da ka san an ce manzan Allah ya ce ayi to ka aikata iya ikonka abin da ka san ce manzan Allah ya hana to ka hannu sai Allah maka albarka kuma Allah so na bata ce abu da uku akibaruhu sai sallama eh ko lokaci yayi hmm da saura na jin sallar abun da zai karfe nawa minti shida to mu karanta ko guda ɗaya mana yace abu da uku ikibaru sai sallama annubuwatihi manzon Allah ba da labari dangane da annabtarsa wa katami nubuwati biha kuma cewa shine takamacin annabawa zala ba da labari yace wa alwujubi da'atihi kuma ba da labari akan wajibi ne fa amar da'a duk mai son sai game da Allah lafiya fa sai manzon Allah da'a wallahi alazim duk wanda ka bi a duniya ba manzon Allah ba ka mutu to kai asara manzon Allah ne ke da matsayin da idan ka mutu tsabar matsayinsa a gun Allah da kuma haƙƙinsa a kanka a cikin ƙabarin ka maki za ka tambaye ka me matsayinsa a gunka kuma abin da zai baka malaka shine in baka bi sunnarsa ba fa ba za ta yi bada amsar ba saboda in aka tafi lahira komai canjawa yake kaga shi ne kawo sulubi na karantar da ba taɓa yinsa ba a duniya shine malami zai gaya maka ga jarabawar da za a bayi wa'annan su ne koshin ɗin kuma ga amsar koshin ɗin in banda manzon Allah ba zai maka wannan abu ga abin da tambaye ka kabarin ka ga kuma amsa su daidai ga kuma su ba daidai ba saboda ka kaje kai fuje kamar ka samu ƙwararren malamin mathematics ne wanda kai matsayin professor da karantar da kai idan na ga dama sai rubuta maka question ko ya rubuta maka amsar question da ƙasa sai ta kai find out sai ta tafi barka ga asalin tambayar ga kuma amsar ta kasa a matsayin lissafi ne kowa san mai mathematics ko to ya zaka biyo test da farko har ka zo ƙarshe ka zo ka samu wannan amsar to kai prove it test da kai sa shi to zalla shi ka duniya wannan tsari zai ce maka ga abin da za ta lika kabarinka kuma ga abin da ka faɗa ka tsira in ka faɗi ba shi ba ka faɗi wancan ga bala'i to yanzu ne ya rage min shi ne ne kokari da dagi da ba abin da ba za Allah ya faɗa don in samu in ci jaraba da za a mun nan gaba kuma dole za a yi kowa a cikin ana binne ɗan adam tintin kabar in kabartar za a tada shi in ji manzon Allah sallama a tambaye shi waɗannan tambaye guda waye ubangijinka in baka rayu akan addinin Allah ba za ka yi faɗa ba yasa bayan an binne gawa abin da halatta shine kuma sa addu'ar Allahumma thabbitu inda su'al bayan ku zo ku cewa kul huwallahu kafa goma sha uku da bismillah wannan ba shi aka karanta ba kowanne abu akwai matsayinsa a musulunci addinin manzo Allah ba ba da ka ake yin sa ba kowanne abu akwai matsayinsa kuma manzon Allah kadai zaka bayyana da ya tsara ta kawo lafiya in aka binne gawa kowa ya daga hannu ya ce ya ubangiji Allah ka bashi damar amsa tambaya ko ba shi bai ka bashi iko da dama kamar sauki Allah ya amsa tambayar nan ka wasa amar kabarinsa ka samar haske a ciki shi ne abin za ka kawo mutum ka kai ta yi in ka gama ka tafiyar ka shi ma in ya gama tafiyarsa ba za ku taru ku duka bane a ce abin da iza ja a kafa goma sha uku kafin kai guda ɗaya falaki da nasi kafa ya ɗaya Allah raba da wai da yan yan dahira ka ji ya ɗauka lahirar mata wani duniya ce eh duk wannan ba da dai bane wallahi kawai ana ta yi da al'ada ce Allah ya sa mu gane ana addu'a amma ya kaba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ba da labari game da cewa shi annabi ne kuma shi ne takamakin annabawa sannan kuma wajibi ne fa amar da'a wa ulil sanatihi kuma wajibi ne shi annabta da bazalla Allah ba annabi annabtarsa ta duniya ce tun daga zamanin sa duk wanda ya labarin annabtarsa bai bi shi ba dan wuta ne shi babu ko shakka a ciki duk wanda ya mutu a kowane irin addini ba na tsarin manzon Allah ba dan wuta ne kawai babu kowane hukunci a ciki ya ce fi ƙaunihi a faɗin da mazala ke cewa sallama ana nabiyu la kari ya ce tabbas ni annabi ne ba ƙarya ba annabi ne abdul mutsali ni ne ɗan abdul mutsali wanda ya faɗa ne a ciyaɗin abin nan ina ne za ka tafi wancan kune ba mun karanta ba mazala ke cewa anan nabiyu la kari annabi ne abdul mutsali ya ce ni annabi ne babu kokonto babu ƙarya ciki kuma ni dan abdul mutallib ne kenan ya halatta ka ce kai dan kakanka ne amma fa na wurin uba ba na wurin uwa ba ina fata an gane in wani abu ya kama ka ce kai ɗa ne a gurin kakanka da gurin baba ya halatta ya ce wa fi qawlihi haka nan kuma a faɗin sa dake cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne wa katimun nabiyina kuma ne mutum annabawa wa inna adama da mujaddalun fi dinihi tun a lokacin da annabi adam mana cikin taɓansa ba a mana ba a busa masa rai mana Allah ya rubuta haka ya tsara cewa annabi Muhammad zai ta kamacin annabawa ina fata an gane ba yana nufin cewa an halitta manzon Allah kafin annabi adam bane fa ku gane a tsarin da Allah ya yi ba za faɗa me Allah fara halitta a duniya ya ce alƙalami kuma ce alƙalamin ka rubuta ya ce ya Allah me zan rubuta ya ce ka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya har ƙarshen ta Allah na faɗa masa yana rubutawa haka da akwai tsarin an gama rubutawa kun gane abin da ake nufi to shine amma ba manzara kan aka fara halitta ba kafin annabi adam ba aka wani ya ce wa fi qawlihi masli masalul anbiya min qabli ko yace misali na da misalin annabawa da suka zo kafin ni wasu rajulin bana baitan kamar misalin mutum ne gina wani gida fa ahsanuhu ya gyara gidan wajen malahu ya tsawata shi aka samu wani ya gina wani katafaren gida an tsawata gidan duk wani alatu da gini na zamani an yi a gidan ko illa wa bi alabina sai wani guri ɗaya ya bari wanda za a iya saka wani bulo ɗaya kaɗai dan wani gudan kaɗan wanda da yake a sa bulo ɗaya ba a gurin shi kaɗai ya buri bai ba amma duk wani alatu da gyara gida da design da decoration da waya an yi gidan kuma sai ga yaci mutane a zo a ga gidan shi ya ce fizalan nasu ya dukuna sai sa ana zaga gidan wa ya ta'addabuna ana mamakin gidan nashi ana kanin kai a wani gidan ya burge wa ya kuma suke cewa halla wudi'at hadhihi alladina ina ma a sa wannan dan bulon din shi kadai ne ya ba gidan nan cikin ma'ana ka kalli gidan komai yayi in ban da wannan abun kadai da ma an sa abun nan daya da gidan ya gama cika kun gana da ke nufi mana duk mutane kowa gidan ya burge shi amma na gama kallo sai ta kash ina ma an sa dan wannan gurin an yi kaza har kenan yanzu ne ne mafi muhimmanci a cikin gidan shine wannan bulon kwaya ɗaya ya fi ginin ma muhimmanci a lokacin mutane to kowa na sama yana cewa ina ma a sa wannan bulo ɗin guda ɗaya kawai a cikin gidan ya ce to fa anan labina ni ne matsayin wannan labina ma'ana da kowa ke neman dama an sa abu kazan nan kwaya ɗaya a gyara gidan nan da gidan ya cika ya matse to ni ne wannan abu kwaya ɗaya in ji manzon Allah ma'ana zuwa na na cika gidan ya kammala kenan ma'ana zuwa manzon Allah ya cika dukkan jerin annabawa gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana khatimun nabiyina ni ne cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlihi da fadin sa yake cewa kullukum idkhulul janna eh wa fi qawlikum ladhi nafsi bi yadihi lalaki cewa na rinda da wanda yake hannunsa la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku bare su ba hatta akuna ahabba ilayhi har ya ranto ni ya fi ƙauna a zuciyarsa min waladihi a kan ‘ya'yansa, wa walidihi da mahaifansa, wannan su ajima'ina da dukkan mutanen duniya. Wani abu ne maza ba da ka'ida, idan ka ji a ranka, ka fi ƙaunar manzan Allah sama da ‘ya'yanka, da iyayenka, da duk duniya da kowa da kowa, to kai mumini ne. Amma idan ka ji alamun cewa kana ƙaunar wani sama da kake ƙaunar manzan Allah, to imaninka akwai na tsasu ya za ka gane abun shi a ce manzan Allah ya ce kar a yi kaza shi wanda kake so ɗin shi kuma ina so a yi wannan abun to saboda da kake ƙaunarsa sai ka je ka aikata wannan abun kuma ka san cewa manzan Allah fa ya hana to yanzu anan abin da ka faɗa shi ne ka fi ƙaunar wannan kowaye shi sama da manzan Allah kun gane abin da ke nufi ba mutum zai faɗa bakin sai ce shi ya fi ƙaunar wa'yan tambana kan manzan Allah a aikin su ke nunawa manzala ya hana abu su kusa sai an yi abu ko iyaye ko ƴaƴa ko mata kuma sai bi ya aikata sai ta ce ya za a yi ai mata ne ai lokaci ɗaya ne ai biki ne ba ga ke ba a san mu abu ne gida mai kenan al'adar mutum ake ba ta dama ta fita komai da komai sai ga zaka tashi biki da gidan ustaz da gidan alaramma da gidan malamin addini da gidan kowane irin mutum na garin duk iri ɗaya yake in gare yin sa'a ba ta ɗauko waɗannan masu kiɗan ‘yan tasin su zo ƙofar gidan sun tashi ta su a biki da ɗaya rana ya za a yi ai mata ne ya za a yi ko za ka faɗa a lahira za ka gani wallahi wani da gaske so ake komanka a fitar da sunar manzon Allah a cikinsa idan ka yi harkar kana harkar addini to a ga addini a gidanka aka ce kowane tsuntsu ya kukan gidansu ina fata an gane kuna harkar da'awa to ku yi abin ku na ilimi na musulunci a ga cewa wannan ya gidan malamai ne a kasu don mutum bai ji cewa a ransa ya fi ƙaunar manzan Allah da maganganun manzan Allah sama da komai da kowa ba mana dai ya batawa da kowa da komai akan maganar manzan Allah wannan maganar kuma mai wahala ce ba ku gane fa tana da wahala fa ba wani mai sauki fa domin za a zo abu da yawa ga abin da manzan Allah ya ce a yi amma al'adar gidanku ko ta garinku ita kuma ta faɗa da sun wannan kuma kai ka sani to anan dole kuma su iri iri ba a yi ɗa'a nan gurin da ni ba zan yi ba saboda saba manzon Allah ne kuma ga baka ci baka yi ba shine musulunci shine sunna na fata an gane wanda shine sunna a ciki a ga in abin ya zo tabbata to kai din ka tsaya ka dajirci ka ce dole sai an ba abin da manzon Allah yake so ba zagi ba ko kisa za ku yi ina daidai na shirya ba damuwa bayan to ba shi kenan ba ko kuma ko ba a mutu a cikin daraja ba za mutu a maiwa a wulaƙanci ai na fata kuna ganewa to wannan abun ba mai sauki bane wallahi sai wanda ya samu taimako daga Allah sai ka dadirci domin duk dan adam ba su rinka ragin sa cikin gari a ce kowa na ragin sa na aibata baya su so ki ce an kowa na yaban sa inda zai samu duk da cewa ba zai samu haka amma dai ya fi so a ce haka don kuma a biro ta ce ba za a yi diplomasiya ba za a yi siyasa a addini ba a yin siyasa a sunna kawai san take tafiya in dai ka san abin da dai ne sunna ce su kuma al'adar ku aka tunta ne to dole ka zuciya ba za a yi wannan ba me manzan Allah ya ce mutuwa aka maka kai ne shugaban mutuwar yanzu to ka tsaya ka dajice a ga cewa duk abin da za a yi a wannan mutuwar an kusa sunar manzon Allah ce tun daga yi masa wanka sa likafani a zo a yi sallah dan wallahi da yawa daga cikin mamata ana zalunta su sai mutum ya zo ya rusu mutumin kirki mai bin Allah kada ɗauko wani kwasu kuraf ɗin limani ya zo mai sallah a cikin minti ɗaya ya gama sallah yau da ban haushe ke ba kai kana sahu don ka masa addu'a shi kuma ce Allahu akbar kafin gabata Allah ko ya gama to da haka ka ci amanar babanka in babanka ne dole ka nemo ahlus sunna ya masa sallah wallahi eh eh masinja a to misali tun da ba babban shi ba zai wasu yaron mu da shi ba sai jauna ba sai dan uwanka ne ya wasu ka san su waɗannan dama shaɗaran shirme ne duk dan bidai a tarkace ne ai dan me zaka ba dama maka limin ta zama babban riga idan ruwanka da shi an fito daga haka zaka nutsu in bai wasiti ba shi ma mutum sai ka tsaya kai ne shugaba ka nutsu ka kalli wanda suka zo gurin ka kalli alfa ka ce zo kaiwa ne zo ka masa sallah in ba ka ba kai ka masa sallah da kanka bane me a ciki ba ka sallah kullum guda biyar to ya tafi wa ka sallar gawa ai abin da ya kai ruku ka su da a wani sallar da ake sallar ga ko me wani wahala a cikin ta kabbara karanta fatiha in ka ce Allahu akbar ba ka daga hannunka bane bi kai Allahu akbar yi wa annabi salati ne ibrahimiya kabbara ta uku yi wa mamaci addu'a Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa kai masa addu'o'i ya kamata a tsaya amur addu'a cikakkiya domin yin yana gabar neman addu'ar ne sai da bacin kamari ne ba kuma na neman Allah ya karbi uzurin ya cece ku ya ba shi cetar ya ba da cetar sa saboda ku duk wanda ya mutu mutane kirki ba sa shirka suka masa sallar gawa mutum arba'in Allah da suka sha aljanna zai mutu sai cetar sa to da yake akisa ake yaya ta mutu a ce a zo an yi rasuwa lokaci kaza su tira to ya ku nemi limami daga tace amma wallahi wani limami yar mu bi zai asalar gawar mu kafin ba kake kai mar fatiha fa shi har ya kabbara uku to ya zaka yi da ranka dole ka sallama kamar shi kawai sai ka ce Allahu akbar kai hakuri ya zaka to to ya zaka mar babu saboda yan misali kai din nan ba kun ilimi bane inda da ilimi ko an yi sallama wanda bai idar ba sai ba ya gama kayan shi dan mu nan babu wani ilimin ana sallama ga Allah Allah ya kansa kuma kawai kina da saboda ba mu da ilimin addini to haka dai ƙarshen abin da mutum yake so bayan mutum ne amar addu'an nan kuma ka je ka ɗauko ni shirme ya mar sallar ga bai iya ba ya zo an saka shi a kabari an takuka shi an maka shi kuma an gama a madadin ayat da sunna za fara kira idza jaa kafa goma sha uku tabara kafa kaza ba sa ta ka daga hannu kai a masa addu'a ba zan haka bin da gawa zai tsaya sama da kusan awa ɗaya yana masa roƙa masa gafara wa ubangiji ko zai ce sabansa dukkan kowa ya masa addu'a ta neman tabbatuwa akan ya kausa bai da masa Allahumma sabbitu inda su'al ka ci masa addu'o inda zai kawata a masa in ka gama a nan makabartar ka yi wa mutum ma ta'aziyya ba wanda ka masa rasuwa ka wuce uzurin ka ba ka kofa gidansa ba ba ka mice ba dama yanzu ka ƙara zawa kuwa an da kofa gidansa suna zai a wancan kwashi ku aure shuru ko ba haka bane kuma sai haka ga wani dan bid'a ya zo hada ul huwa kafa goma sha hudu da bismillah kafin ku yi daya idza jaa kafa 37 kafin ku yi daya kursiyu kafa goma hada daya haka kawai kuma duk abin da ke faɗa ba ba amar addu'a fa ku gane kun gane abin da ke nufi idan ka ta ul huwa kafa uku to ai kai kal huwa masha Allah to shi addu'ar me ya samu a ciki bai zama addu'ar ka ba kuma ka tashi to fatiya kuma ka fatiya inda in su uku ne malamu ma kowa ya tashi duk a gama tukunna kuma zo abin a ta gaisa a dafa ma kuma an gama a ƙara zuwa kuma ƙara zama a gidan mamar ai wani zugun duk ba ka gama wallahi duk bidiyoyi ne kuma hibar sunna wallahi gashi nan kuna ji ana karantawa in ka fifita fa maganar manzon Allah akan kowa to shine kana da imani in kuma ka bi al'adar garin saboda kar a zage ka ka bar abin da manzon Allah ya faɗa to alamun ta baka da imani kina ga cewa bada al-islamu garib musulunci ya fara a matsayin bakon abu an kawo laraba ba ba da ba san shi ba a ce musu Allah kadai babu hukumaka ba la ta ba uzza yace to wa sayaudu gariban dan gaba kadan ma zai da a matsayin bakon kaga wannan abin da za a yi da mun mutuwa ko na kaza sunnar manzon Allah ce saboda shekara dubu ana yi amma yanzu ka zo ka ce ayi sai ka zanto me ka kama kon abacin mutane to rike hukuntar sai ce fadu ba lil gurabai aljanna ta tabbata ga masu rike wannan abin da aka yi musu bakuntar tare da ba ko abu ne fa sunnar manzon Allah in aka dawo kamata ya da kankama taziya a san masa wuce uzurin karka za gidan shi sunna shine ka je ka daho abinci ka kawo gidan mutuwar in ba za ka daho ba ka kawo ɗanye ka ba shi kuɗi ka ce dafa babu laifi to ka zaka ci saboda ne ka tafi uzurin ka kai ka tafi uzurin ka shi sunna amma da ga da ake rayuwa in aka maka mutuwa an baka da kuɗi ka shiga kuma yanzu a tare kofa gidanka a yi ta fama to ai ba ganinka ba ka kore su an mutu yau an zo an yi wa yadda gwagwari ka tattau kowa na gode Allah ba mu alkhairi yalla yalla Allah kiya shi kiran kala magana ta kare wannan shine sunna fa wallahi ne sunna to amma yanzu da malaman da jahilan duk iri ɗaya ne ba ni bambanci ko ba ka ke ba to in ka zama kai ne shugaban mutuwa ka nuna sunna a gurin amma ba kamar shugaba a ga kai wannan bi kake in ka ki zuwa da mai ko zaman da kai ne jagora zo ka zuwa musu sunnar manzon Allah za a ba abu ba zagi ba ko me za ku yi ku je ku yi in dan Allah kai ana nan wanda yana jaka jiya in aka masa mutuwa ya ga balbalin bala'in kudin da ya kashe sai su ga wallahi ustaz ya more haji da ba irin wannan abin shi ka ba ruwan shi kuma kai ka ga iyalinka in na mutu ban yadda ai makoki ba kuma yake nan ba haka ba su rikiya ku ka taimake su ku za samu daji to kaga dai abin da zala ya faɗa dole in kana son shiga musulunci ka tabbata shine ka so manzon Allah sama da kowa da komai kuma a aikinka ba a baki ba ko ka san yan bidiya sune suka sa su ne masoya manzon Allah suna wani waka salam shi ido duk wannan munafurci ne fa Allah ya sauke za mu tsaya ku to za mu tsaya a nan eh za mu tsaya nan Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait eh tambaya to sai kai bismillah ha yana zuwa wani ƙauye suna sallah zai bi su bin su kuma da shi ne daidai in suka sallame ya fi karfe sai sai suka tafiye sa shi na wanda yake abu kana bin liman kafin ka gama tahiyar ka ta sunna shi yayi sallama to kai ba za ka yi sallama ba ya ya fahimta ta da abin da na fahimta shi sai ka saka sa tahiyar ka kun gane za ka ganza hatta masu ikirarin sunna da yawa in ka bi su sallah tahiyar karshe kafin kai ka yi abin da manzon Allah ya ce a yi a sallah tahiyar karshe sun yi sallama da yawa fa har malaman suna ɗin da yawan su ta daidai to sai ba za ka sallama ba sai ka yi tahiya ka cikin satin annabi shi ya sallame kai ba za ka sallama ba za ka sallame ba sai ka saka satin annabi za ka tun da yake sallah bai taɓa barin Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ba bai taɓa barin ta ba kuma ya ce ayi ta da ba ta an gane to kai saka bata ba za ka bata ba Hazrat Abu Bakar ya ce ya manzon Allah ko ya muna addu'a da rika yi a cikin sallata mana ta hiyarsa ya ce ka ce Allahumma ni da lam tulafsi zulman kathira wala ghafir dhunubi illa anta faghfir li wa tub min innaka warhamni da kadar ghafur dole sai ma saka yi ta ba ruwan ka da liman ya sallama ko bai ba kai saka kanka saka tata wannan ba laifi bane insha Allah amma ka bi sallah shine fa dai dan har kin bin ka sallah ai ka za musu matsala ko don kana bin su kai ka saka kanka dai ne shi kina alhamdulillah والله أعلم شنو في جنوبك اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله